Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan uwa yana tambaya shi cikin aƙidu na musulunci akwai aƙida ta ahlus sunna akwai aƙida yace ta yan ɗariƙo akwai aƙida ta ƙato akwai aƙida ta ah, yan shi'a yace to cikin wayannan wacce ce wanda Allah ya yarda ta wanda magana sunna mai umarci yi umarni da ya rubuta ita da yau da take wadda ta dace ya ce a yi bayani yadda za a ganewa to Allah ya taimake mu Allah ya datar da mu da abin da yake so ya rushe ga farko dai ita aƙida ba dukkan abin da malam ya zana bane yake ce musu aƙidu ba kowanne ne ba misali su ɗari ba ba su ba ɗariƙa ba aƙida ba ce kuma mm, amma akwai aƙida ta shi'a akwai aƙida ta sunna to ita ma shi ma wannan da ce ma kalakatu su ma abin da suke ya kama da aƙida shi aƙida shi ne abin da mutum zai kudirce a zuciyar shi yi imani da shi yake shi addini Mm, shi ne kamar duk wannan rukunai misali arkanin iman rukunai ne imani suna cikin ga duk abubuwan da ake al'imanu billah a imani da Allah kaga zuciya ne ake gudurcewa da a, imani da Allah ta ta'ala da imani da mala'iku da manzanni da ranar ƙarshe da kaddara da alheri da shari duka duka Allah ne wannan abu ne wannan aikin zuciya ce ake gudurcewa amma abin da shahi ɗari'u eh ba wannan bane shi akwai ɗariƙa akwai aƙida akwai mazhaba wanda da abubuwa ne suke daban-daban kamar yadda an ashi da yake cewa ah, eh, shi akadi shi akadi al-ash'ari wa fiqh maliki wa fi tariqati junayd as-saliki kaga nan ya huda abubuwa uku ya cewa shi a tafarkin da yake shi akadi shi akadi al-ash'ari yana cikin aqida nan ne aqida ta ash'ari yawa ta imam al-ash'ari sannan ya ce wa suke maliki da fikihu kuma nan maza ba imam maliki ke bi sannan wa fi tariqati da junayd sadiki kuma shi yana bin sufanci kenan a sufanci shine bangare na dariƙoƙi su wani dariƙoƙi ne na sufaye su sufanci shi wani abu ne wata tafiya ce kamar yadda ka sani ita maza ba ita wata tafiya ce wadda take tsabtace ma ibadarka yadda za ka yi ibada tun daga tsarki alwala sallah zakka duk yadda za ka yi ibadarka zuwa hajji duka yadda ya kamata yadda za ka bada su yadda ake yin su to shi ko sufanci yana rakkazawa ne akan yadda za ka gyara zuciyarka قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها inda za ka tsarkake zuciyarka inda za ka ƙauracewa bacewan zuciya da gyaran ɗabi'o'i da kuma eh, naci akan zikirin Allah su ne abubuwan da sufanci su ne abin da ah, yake aiki na ɗariƙa to wannan daban take ba su ne ake ce ma aƙida ba su aƙida abinda mutum yake kudircewa kamar na wani na eh, ka kudirce a zuciya kazakin nan haka yake shi ne asali wannan su shi aƙida shi ne ma asalin addinin wato sai da shi sai mutum ya kudirce kamar da faɗi arkanin imanin nan ba ga mutum wanda bai imani da Allah ba to yana yake da wani addini su ko abin wannan su ko wasu abubuwan da suke biyo baya to ne akwai aƙida ta ahlus sunna akwai aƙida ta shi'a akwai aƙida ma ta wanda kace yanka daga to amma wa'ancan su dariƙoƙi wani bai da eh dariƙoƙi bai cikin wa'annan tsarin wata aƙida su a takaice kuma abubuwa na na na dariƙoƙi ba wai shi komi ana diba hakikanin abin menene ba wai sunan nashi ake bi ba Eh, ba duk wanda yake ba duk duk wanda yake yana da ɗari uku aka ce aka ce ma ɗari koki ko ɗari ka kace me ɗari kan me ta gumsa menene ya ne take to sai gane abin mun kirki ne ko ko ba kirki bane ba to mun ɗari koki wanda muka sani shine kawai na ɗaya ma sufanci ne suna za a baka za ka samu wato ka samu ɗaya daga cikin bayan Allah ka yi riko da shi ya hau da ka fuskar Allah hanya ta Allah wannan kuma Allah ya wani Allah ta barka ta dama umarni shi a cikin wani kwari mai girma da cewa ta bi sabila man anaba ilayya ka bi ta farkin wanda ya koma zuwa gari to in ka ga wanda ya kai da shi cikin bayan Allah waliyan Allah yana fuskan tafarki ce ma ga yanda za ka gani za ka yi ka rike shi kocinka a cikin tayyarsu zuwa ga Allah shi ne direbanka to shi wannan shi ne ya kira dalili wannan abu da mai kyau amma mu koma wasu kan ta aƙidu aƙidu akwai ahalu sunna to ahalu sunna kin nan ahalu sunna ana ta ahalu sunna ahalu sunna wal jama'a su ma'abuta sunna sunna shine hanya ta farki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma ba mutane za ka diwa ba wasu akwai an waye gari yanzu wasu suna kiran kansu su ne suna kuma sun ware ko duk wanda ba irin ta yadda yake ba su ba ba ba suna ba ne ba to shi ya ce sai ka san biye ma sunan sannan ne ake ni da ita su kuma su waye halittun a wannan ta ɗauko lokaci a asali tun farkon da aka fara samu an su suna kawo wani ra'ayi gurɓatacce a cikin musulunci sai aka samu wasu suka jajirce a yi musu raddi da kuma bayyana hanya wadda take madaidaici a cikin musulunci da farko tun harin su a abu hasan ashari kenan wanda ake ce musu ashariyan nan asha'ira to su lokacin nan babu wani ahlus sunna sai su an ce ahlus sunna an san al-ashaira ne da wanda ake musu al-maturidiyya lokacin nan suna fuskanci cina da da yan shi'a kida ta shi'a ta shi'anci da kuma ta mutazilanci yawwa wani suna wani akidodi ne daban-daban to wa'annan su ahli sunna su su ake ahli sunna wanda ya bi su ko suna bin tafarki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda bai saba ma alqur'ani ba bai saba ma tahiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da sabon shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadi cikin hadisi da yake cewa wannan al'umma ta ta maza ta kasu ya ce al'umma yahudawa sun kasu saba'in da ɗaya ita na suku na masu addinin nasara su ma sun kasu su saba'in da biyu wato na yahuda ya ce sun kasu su saba'in da ɗaya dukkan saba'in batattu ne ko ko yan wuta ne sai guda ɗaya to su ma wa'annan na na na tsarin dukkan su yan wuta ne sai guda ɗaya cikin saba'in da biyu ya ce shi a sannu al'umma shi za ta rarraba saba'in da uku dukkan su yan wuta ne sai guda ɗaya ta ce ya ce ma ana alayhi wa sahabi shi shi ne abu da nake kai ni da sahabbaina to wannan su ne ainihin wanda ake ce ahlus sunna su ne asalin wanda asalin ahlus sunna ko ta iya wadda take ta kan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai Allah sallallahu alaihi cewa zan barko ana barko akan hanya wadda take alama hajjatin baida asa hanya ta farki ko dabi ne gashi nan a mai wari wari tasu da shi ya ce ba mai bata daga ya bar wannan hanyar illa halik sai wanda ke halakaki wannan tafarkin na maza rasu na alu suna jama'a a hili yake babu wani dungu babu wani matsala tare da wani hanya ce bari fas an da su ce ba mai layi ziyo na ba mai karkacewa ya bar wannan hanyar ta na dora ku a kai sun da gyara kake to an babu rikitarwa a ciki in aka ce ma a gida ta yan shi'a da kaji da kaji kai a tsaya kai adalci kowaye malamin kai dan shi'a ne ka tsaya ka tambaye kanka ka bincike kanka kai adalci wa kanka ka kabi wani ya ce wani cika tsaya Allah ya fi sama wani abu wanda yake rika da a cikin ranka ka tsaya ka tambaye kanka za ka gane wannan abu gaskiya ne kake ko ba gaskiya ba yana cikin akidun yan shiya cewa shi ma shi ne kala kala ne sun rabu da dama Eh, kaso kaso ne a cikin shi'ancin to amma musamman waɗanda akwai wanda ke musu gudatu masu zurwawa a cikin shi'ancin asalin shi'anci shi ce ake wato wai aƙida ce ta fifita ra'ayin ahlul baiti yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna mabiya shi'a su mabiya ne kamar in gane ka shi ne na ahlul baiti haka wani abu ne da ke in kai shi a zahiri abu ne mai kyau mana kadi kana son ahalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kana dan ka fifita ra'ayin su ai ba matsala bane aka ra'ayin wani dan ka bi su kana sai ba ra'ayi ba matsala bane akan amma inda matsala take su wannan yana cikin aqidu yana cikin aqidar su a za a riga da farko an ɗauki shugabanni a cikin sahabbai sai na abubakar da sai na umar suna musu kallon azzalumai suna waɗi sun ɗauke su azzalumai suna tsine musu albarka wa'ansu suna tsine musu albarka duk maimakon inda ake yawanci inda ake saman da muka saba inda ake sallar da an yi sallar juma'a sai ma an yi taraddi da inda zaka sai an yi taraddi gare su musamman wani al'ashiratu da mubashara bil janna musamman wannan magana sun yi albishir cewa ya ba da albishir ta su aljanna ne mutum na hudu ba ana hudu ba da yawa wurare sai an musamman wanda muka gada irin hudu ba da muka gada sai an yi an roki Allah ya kara musu yarda to su wannan wurin su ci ne musu albarka suke ba su kaɗai ba har da wasu matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam diyansu akan gaba uwar mu ne Aisha radiyallahu ta'ala anha da kuma Hafsa radiyallahu ta'ala anha yar sayyidina Umar suna tsire musu albarka suna yi ta musu maganganu marasa daɗi har fassara alkur'ani suke akan wani wato fassara mu na fassara da inda ake cewa kudan ne ke cewa yanzu ba bakara ake yi nan bari sarar da su yanke saniya sai su ce wannan saniya ga wadda ake yin gida sa an fasa mutum matan maza Allah sallallahu alaihi wasallam to wa'annan mutum kai aka barka da wannan ra'ayi ka yake da hankalinka wa'annan wa'anda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zamani su ya rayu a su yana da yarda da su sannan alkur'ani yi bayani cewa da waɗanda suke na farko irin su yana abubakar sai na wanda suka suka bada gaskiya da wanda suka bada gaskiya da nasu na ƙarshe har bayan fati dukkan su Allah ya musu alƙawarin aljanna la yastawi minkum man anfaqa min qawli fati wa qatal ulaika azum darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu husna Allah tabaraka wa ta'ala ce da wanda suka yi suka yaƙi suka ciyar tun gabanin a samu tun gabanin fatuwa makata wannan ba sa daidai da wanda sai bayan yin fatah ya samu bayan fatuwa makata suka zo suka bada gaskiya suka yaƙi suka kusuwa suka ciyar amma Allah ce wa kullum wa ajalla rusula kowannen su da wa'ancan da wannan Allah ya musu alƙawarin kyakkyawa ita ce aljanna wannan Allah da ya alƙawarin wannan ba ta yi ba ka zai ka ce daga ba a sun canza Allah bai san za su canza ba yi musu na alƙawarin wanda har gobe muna karanta shi a cikin littafi mai tsarki to waɗanda Allah ya yarda su radiyallahu anhu wa radu anhu ba kowa bane da sahabbai ake ga sunan musamman wanda na kan gaban to su wannan sun zo sun ce wa an san su ma irin sai na Abubakar sai na Abu Hurairah su ma sun toke su sun karyata su matan maza na sanin Allah ta warko ta rage cewa annabi wa aula bil mu'min anfusihim wa azwaju ummatuhum ai sai ai matan manzo na sanin uwayen mu'mine ne ga sanin matan manzo na sanin uwayen mu'mine ne wa'anda Allah ya musu jinjira musu haka kawai yanzu daga waya kai ka ce ka ce sun canza ko sun yi kaza ko sun yi kaza Allah bai san za su canza ba bai san abin da suke kuma shi a cikin zuciyarsu ba Allah ya san abin da zai abku ba nan duniya har tashin kiyama Allah ya mu labari abin da zai abku to amma sai sai wa su aka waye gari suna suka wannan to kai kanka ka san in ka za ka yi ma kanka adalci kawai sai a ce a a wai wa'ansu ne sun sun yi zalimci a nasu mai ga wanda ya ce a ba halifanci su suka suka karɓe su kaza su kaza barancin wasu abubuwan da suke faɗi ta daban-daban suna da yawa to yanzu kai kanka in ka tsaya ka diba ka ga wannan sun bar wacin hanyar wanda annabi sallallahu alaihi cewa ya bar musulmi a kanta wadda lailuha kan hariya daranta tamkar ranar ta yi kan haske kasan wannan ne da an hida ma kasan wannan sun bar hanya sannan akwai wa'ansu to ko dai in tsaya wanda ka ambata akwai kaci in ka halakatu wannan shi a kenan akwai in ka halakatu to su ma in ka halakatu su ma in ka tsaya kai adalci kai ma ko mutum ko kai dan kana kato yanzu ka yarda mutum ya yarda a ce a kawo a hidi a ce socrates ko wani duk wanda aka ce falasifa na wanda suka san filosofi ɗagin da daɗu kamar zuwa musulunci ba su a evangelist kirista ma kaɗin gabanin zuwa na isa da ɗan ruwan shekaru suka so amma ka yarda a faɗi magana su a ce sun ce sun ce ka wannan ba ka garrama ko duk wani littafi na tarihi duk abin da za ce an yi an yi duk wannan ba ka garrama sai inda aka ce annabi sallam ya ce ne kai baka yarda da magana annabi ba sallallahu alaihi wasallam yanzu nan mutum ya addace sannan bari zan tan hujjojin da suke cikin alkur'ani su ne kan gaba ko mu haro ma da su Allah ta barka ta ce wa ma yantubu an hawa inu illa wahyi yuha annabi sallallahu baya magana akan sarai da abin da yake faɗi wahayi ne ake yi masa to da maganar da annabi sallallahu yayi sai ka ce a'a duk abin da ya faɗi alqur'ani ne kawai ai to a duka sai bai da magana sai alqur'ani kawai yanzu qur'ani ne kawai ya faɗi shikenan shikenan babu wata magana baka rage komai a kai ba to ya kai ya kai ka samu alqur'ani nan kai ba Allah ya sauke saukar da magana kan wasa manzala sallam kai manzala sallam ya faɗa ma da baki shi ko ko rawaita wa kai annabi sallam ya faɗi ba sabai sabai suka rawaita ga manzala sallam tabi'ai suka rawaita ga sabai tabi'u tabi'u da suka rawaita daga tabi'ai haka nan har abin ya zo gari ka riwaya ne akai ko kidan kai abin da ke hannunka nan qur'anin da kai rishi ba zancen zance ne da ya zo ma daga wane daga wane daga wane to aka za ka yarda ka ce akwai wannan zai iya wa haka zai iya wa haka amma ba an iya samun magana ɗaya ba ta manzo Allah eh ka ce Allah ya yi alƙawari zai kiyaye alƙur'ani to amma kai Allah da yace zai dauki iya dauki alƙawari zai kiyaye alƙur'ani ya yi dama yanda zai kiyaye alƙur'ani ko kai kai ne kai ka duka ka a'a kawai zai dauki irin naka fasara to shi ma wanda zai cewa babu magana magana ta matsala sanar daya daya bai yarda da ita bai riko da ita ba shi ma dan Allah ta yaya zai zai sallah haraka annawa zai sallah sallah in ya tashi zakka ya zai bada zakka ya tashi a wallahi ya zai a wallahi in ya tashi duk ibadun nan ya zai yasu shi ma sai ya kirkira sai ya zama manzan kan shi ya kirkira yayi yanda yake so sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanai da yawa an samu hadisai daga manzalar salam yana cewa wa'ansu abubuwa ga yadda za su faru wa'ansu abubuwan da ba su faru ba annabi sallallahu aka rike hadisai ne annabi sallallahu alaihi ce ga yadda za a faru sai abin ya zo ya faru kamar da annabi kamar da annabi sallallahu ya faɗi kamar da annabi sallallahu alaihi ya ce ya ce musu na san ɗana wanga Allah zai haɗa jama'a ta mumini biyu manya da dalilin shi Allah zai haɗa kansu masu yakin juna sai aka zo tsakanin jama'a ta sai na ma'auya rilat anu da jama'a sai na ali rilat anu bayan waya ya fati ya yi shahada da aka halifantar da sai na hasan ya zo ya miƙa halifancin nan baki ɗaya aka haɗa kai ya miƙa wa sai na ma'auya ba za su ce za a yi haka aka yi haka wurin ya aisha ya ce man da yan bahuwa ke da abu haushin ce akwai cikin ku cikin mutum ku ya ce matan za su kyawa shi ce wadda karnuka na haushin za su mutu haushi wani wuri da cikin haushin sai lokacin da ta ta yi waƙiya ta jamal nan wurin ne ta ji ana haushi ta ce wa ina ne nan wuri aka ce a yi haushin ne a ne sallam ya ce wace ce karnu kaushi za ta za ta samu kaushi annabi sallam ya ce wadda za ta rigai cikin ku mata na wadda za ta rigai tadda ne ta ce wadda ta yi ku dogon hannu aka so aka ga wadda ta yi dogon hannu wadda ta yi alheri ita ce zainabu bintu jashin ba mance ba ita ta fara tadda mu aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya faɗi za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wasu abubuwa an gan su akwai abubuwan da ba a gane su ba ba a isa gane ilimin mutane da ke ba har sai su kusan zamanin irin manzo alisalam da yace ko da in ya zo fada cikin ruwa ko cikin abinci a sanya shi baki dai saboda yana wada kan hukin shi ne cuta ne a hukin guda magani ne ba a gane wannan magana ba sai yanzu lokacin da aka kai inda za a iya bincike da kayan bincike na zamani aka gane wannan magana aka gano ashe hakan abin yake aka tabbatar misalin sallam ya ba da bayani jariri a cikin ma'aifi cikin ma'aifiyarsa yana mani kwana arba'in yake ya koma gudan jini kwana arba'in ya koma gudan tsoka kwana arba'in wannan sai da bincike ya kai inda ake ana da ilimi ya bunƙasa ya kai inda za a iya gano aka gano abin ya zo daidai da daidai to malam kai in ka ce duk abin da ake wani da hadisi sama sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya bane ba wa'annan duka wa'annan gaskiyan da suka zo wa'annan duk gaskiyan da suka zo ga sanan kullum ya ce za a yi ƙarshen zamani za a yi da abin da ake gani ya kudi za a yi ƙarshen zamani ƙarshen zamani kullum muna gani to duka wannan kai yanzu sai mu dashi wannan mutum shi kidan ba gaskiya bane mu magana kai ka tambansa kawai baka san ma me kake ba baka san larabcin ma ka ɗauko Qur'anin da ya zaka fassara Qur'ani kawai to wanda yake wanda yake wani ra'ayi tsakani da Allah kasa mutum ya tsaye nazari wai wannan yana fuskan hanya ko ko ya kauce ma hanyar nan da Aliyu Sassun ya bar mutane dodar a kan mai haske wadda dilanta kamar rana ne to wannan in mutum ya tsaya shi duk wanda ake cewa babu rudu a cikin musulunci sai in mutum ya ruda kashi yawa bari shi an ce wani ake dusin yawa a cikin musulunci wannan ya ci kaza wannan ya ci kaza duk wanda ba daidai yake to ba daidan shi ba hiri take duk wanda da ake dina wanda suka suka bar hanyar gaskiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga hanyar barin da suka yi a hili yake ba goye ba saboda ka addinin mun gode ma Allah addini ne wanda yake an bar mu kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar mu akan hanya wadda take tafarki mai haske babu wanda ke barin wannan sai wanda ke halaka to da ka tsaya ka lura alhamdulillahi musamman to ba ne ko don ba ba na tsarkake kanmu ba ne ba munan wurin kasanmu ta niyyar alhamdulillahi da wuya akan samu wannan wanda suke ba ba daidan ba ana samun yanzu dai zamani ya zama duniya ta zama daya akwai amma dai yawancinmu za su samu duk bisa kan wannan tabarki muke da manzo Allah sallallahu ana ahli sunna kin nan jama'a ba wai kaka ce ahli sunna kai zama da an ce wanda an ce ahli sunna zama ne ke yin zalan eh dan saboda su suke karan kansu da ahli sunna wal jama'a su wani kuskure nasu saboda shi Allah tabaraka ta'ala cewa wala tuzakku anfusakum wala yumaytu wala tuzakku anfusakum kakku sarkace kawunan ku eh Allah shine san mafi tsoron tsoronsa a cikin mu ce a mu muka yi kowa mu wanda ma ba mu ba ta ce ni wannan tsarkake kai ne kuskure ne nasu amma shi su da sunna wal jama'a duk wanda yake fuskan tabarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya bar al'umma a kai to ko ko kai ko ko dan izara ne ko dan yidi wanda yake bin tabarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ake ce ma ahlus sunna ba sai ba wai yan izala bane ba ba duk ba wai wani su mun suka kira kansu ahlus sunna su ne ahlus sunna ba a wanda zai suka bi sunnan ita sunna shine ta farki hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wanda yake akan wannan hanya shine ahlus sunna yawa to wata kace ce malam ya ce mai dan kwatanta musu wanda suke wanda ke tabarki madidici tabarki madidici shi ne tabarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutum ya kiyaye duk wanda za a cewa su wancan na bayyana su saboda su babatan su a hili yake to ko ba su ba su yake dun duk wanda ya zo ce ma kaza ne kai to ka fi da ka ji abin nashi wani ki yana faɗi za ka ji abin ya saba wa abin da yake tafarkin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to daga wannan kai ka san ba hanyar manzo Allah bace sallallahu alaihi wasallam sai ka bar mai kayan sa yawa to Allah samu dace Allah sa malam ya dan wasu to Allah